فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yankuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin iyawa suna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fatar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke bibiya a cikin wannan masallaci kuma a daidai lokaci da mako irin wannan yau muna yinin talata wanda yau watan musulunci watan sha ɗaya watan zarki da iya da kwanaki guda goma hijira yau na da shekara 444 talatin daidai ga watan biyar miladiya 2023 a idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam sura mai namba ta goma sha biyu idan ka kirgo surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha uku ya kuma za mu tashi aya mai namba ta goma sha hudu a wannan sura insha Allah shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa falon maza habu bihi wa ajma'u فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون a makon da ya gabata mun ji yadda 'yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka samu babansu suke lallashinsa a kan ya ba su dama su tafi da shi domin su masu kiwon dabbobi ne ya raka su jeji domin shi ma yana wasa yana kaiwa da kawowa irin nasu domin ko da yaushe an ce shi yana tare da mahaifinsa a gida to a ce wannan tafiya shi ɗan ya kulla musu wani abu a zuciya akan cewa in an je a kashe annabi Yusuf din alaihi salam ko a jifa shi a rijiya ko abin da ya kama da wannan har mahaifin yake cewa ni ina tsoro kada ku tafi da shi kura ta zo ta cinye shi ko kuma kuna can kuna kiwon ko kun shagalta da dabbobi wani naman jeji ya zo ya cinye shi a lokacin da ba ku sani ba suka ce har inda wani kure zai zo ya cinye shi muna majiya ƙarfi sama da mutum goma sha babu shakka mu mun zama malalata ragwage har in hakan ta faru to da ƙarshe mahaifin ya sallama za su tafi da shi shine nan qur'ani yake ba mu labari falan ma zahabu bihi gashi nan har baban ya yarda sun tafi sun fita daga gari za su tafi can inda za su je kiwo wa ajma'u an yajaluhu fi ghayabatil jub he suka azama suka yi da suka kulle niyya cewa yulquhu fi ghayabatul jub su je samu wani kururumin rijiya irin tsohuwar rijiyar nan su jefa annabi Yusuf a ci to wannan shine ittifaqin su gaba daya domin dama an yi mitin an tattauna ya za a yi da shi ya za a yi da shi na farko an ce a kashe shi to sai ɗaya daga cikin su wanda malamai suke cewa sunan sai Yahuza sai ce a kada a kashe shi sai ba da shawaran a jefa shi a rijiya to wannan shawaran aka dauka duk da cewa abu ne ba mai kyau ba amma shi ana cewa wannan yahuza ne shine babban su a matsayin sa na babba ya ba da shawara kuma aka dauka ga wannan koyi ne wadancan mutane bayan Allah ne mutane kirki ne abinda suka yi duka Allah ya yafe musu shi ma dan uwan nasu ya yafe musu shi ma baban nasu ya yafe musu kauli raji shi ma malamai suna cewa duka annabawa ne to kun ga wannan iya nuna mana kan cewa abinda malam bahaushe yake faɗa bin na gaubin Allah duk yadda aka yi kana da jagora kana da na gaba da kai to yana da kyau ka dinga ɗaukar shawararsa domin matukar shawarar ba ta zo ta shi kawo da nasi ba to babu shakka ana samun alkhairi mafita a cikin irin waɗannan abubuwa suka hada baki suka jefa shi rijiya sai Allah ta'ala ke cewa wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga shi annabi Yusuf alaihi salam muka ce da shi la tanabbi annahu bi amrin mahaz wannan lamun din suna cewa lamun qasam yace wallahi zaka ba su labari kai hakuri malamai sun ce mala'ika jibril aka aika alaihi salam ya same shi a rijiya ya ce ga sako daga Allah duk abin da za a maka yi haku ƙarshe za ka ba su labari a lokacin da ban san kai kowaye ba kuma akan ta faru a lokacin da suka je gare shi ya gane su falamma da kalo ala yusuf ko lokacin da suka shiga gare shi fa arafa hum wa umul munkiru shi ya gane su amma su ba su gane shi ba kaga shine latinan bi annahum bi amrihi mahaza wahum la yash'urun zaka ba su labari ɗaya bayan ɗaya duk abin da ya faru a lokacin da ba su gane kai kowaye a lokacin ba Allah ya turo mala'ika domin ya rarrahe shi ba shi hakuri kuma wannan shine mataki na cin nasara duk inda Allah ya nufa zaka je musamman a matakai na samun nasara a rayuwa to babu shakka akwai kalubale akan wannan hanyar idan kun duba duk rayuwar annabawa haka take annabi adam alaihi salam ga yanda suke ta fama da iblis annabi ibrahim alaihi salam ga yanda suke ta fama gwagwarmaya daga gidansu har da babansa har da yan uwansa ga annabi musa sun yi gwagwarmaya da fir'auna ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun gwagwarmaya da qurayshawa har sun kai sun kawo sun fidda shi da gari makka ga shi annabi yusuf alaihi salam sun yi gwagwarmaya da yan uwansa ga annabi sulaiman allah ya jarbe shi da jinya afwan annabi annabi ayyub ga annabi sulaiman da mulki allah ya hore masa aljanu ya sha gwagwarmaya to wannan sinadarin cin nasara a rayuwarki dole sai ka samu kalubale musamman idan kana kan aikin alkhairi yasa wani mai hikima yake cewa har inda ka san abin da kake daidai ne to kar ma ka sa kunne domin jin sauraron surutu masu surutu domin in ka ce sai ka gamsar da mutane a wannan rayuwar to wani matsayi ne da ba wanda ya sai haushi ridan nas ko irda'un nas ghayatu la tudrak a ce ka zamto abin ya buga kowa to wani matsayi ne da ba wanda ya sai haushi a duniya tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ne sai dai samu abokan adawa kuma sun yadda da mu'amalarsa sun yadda da zamantakewarsu da shi amma in bangaren addini ba su yadda ba wannan shi ne irin abin da malamai suke cewa wajibi ne in ka tabbatar da abin da kake gaskiya ne daidai ne to ka nemi wurin Allah ya maka bashi akan wannan abu amma zancen a ce kowa ya aminta da kai yadda da kai ba zai to sai malam ke cewa ai tukbiruhum annaka yusuf akwai lokacin da za su baka zaka ba su labari kai ne yusuf wa zalika hina dakalu alaihi fa arafa a lokacin da suka shiga gare shi a matsayinsa na azizu misr ko kaza'in na misir ya mai riƙe da taskar tattalin arzikin misra su kuma yunwa ta koro su daga falastin ba abinci sun zo za su auna abinci a gunsa daga shigar su ya gane su amma su ba su gane shi ba to a lokacin za ka ba su labari an fahimta wa zakara wahab wahab bin munabbah da yi da wa'an suka ce annahum akhadhu yusuf alayhi salam bi inayati yaqra lokacin da za su tafi da shi sun lallashi babansu ya yadda za su tafi to sun fita da shi da girmamawa da kula da shi suna tattalinsa a gaban babansa wannan ya yi daidai da irin abin da wasu daga cikin mata suke aikatawa musamman a ce kana da ɗakuwarsa ba ta gida ta mutu ko zamanta ya ƙare a gidan idan kana gidan to ba irin gatan da ba za a yi masa ba a rarrashe shi har a goye shi ba amma idan baka nan to a lokacin da za su fita daga za su fita da annabi yusuf daga wajen babansu babu shakka sun kula sun rarrashe shi waje alu ya hamilu da har goyensu suke ba su ɗauke shi amma falon ma fara su ila bariya a lokacin da suka tafi jeji suka ba kowa alkuhu ya suka jefar da shi daga wannan goyon waje alu ya diribuhu ko ya diribunahu suke bugunsa falamma fa'iza zarabahu wahid minhu idan wane ya bige shi daga cikinsu istaghasa bil akha sai je nemi agaji a gun dan wannan uwan shi shi ma fa darabahu al akha wanda ya je neman agaji gunsa shi ma ya sa hannu ya bige shi faj'ala la yara minhum rahima har ya fitta tsammanin ba wani mai tausayin sa a cikinsu fa darabu hatta kadu yaqtuluna tsabar bugu sun makon su kashe shi wa huwa ya sihu iya ƙara iya cewa ya abata ya baba fantalaga bihi ilal jiw ya suka tafi da shi zuwa ga wacce rijiya din li yatrahuhu domin su jefa shi a cikin ta farabatu yadihi suka daure hannayensa wa nazabu kamisa suka kube mai riga fa kala ya iki wata yace ya ku yan uwana raddu alayya kamis ku dawo mun da rigata mana ku mir mun da rigata a tawara bihi fil jub har idan na fada rijiyar na dauko na lullubu da ita mana fa qalu sai suka ce da shi udu shamsa wal qamara wal kabari wal kawaki kaje ka kirawo rana da wata da tauraro ba ka ce ra'aitu menene inni ra'aitu ahada ashar kawkaban ba wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin to kaje ka kirawo rana da watan da taurarin ka kirawo su mun su taimake ka tuwari ka ka kirawon su lullube ka mana kun ga ashe wannan dama shi ne matsalar mafarkin da yi ya faɗa wa babansa ya ga rana da wata da taurari suna gaida shi sai ce la taqasu suru ya ka ala ikuti bi ki dole ka kai da ni kai shiru da wannan labarin kar ka faɗa kowa domin za a ma makirci makirci to ashe labarin ya fita sunci an fahimta ke suka ce kirawo rana da watan daga cin kagansu kirawo tauraron mana su malin su lullube kan mun jefa kadija kala inni lam araina fa alqu fiha sai jani ban ga komai ba kaga a lokacin da mace karasa goma sha biyar akwai yarinta sosai a cikin sa ka kirawo rana da watan mana yace na kira su ba abin da na gani fa alquhu fiha suka jefa ya cikin rijiya falamma alqawu lokacin da suka jefa shi a rijiyar shi suka kira shi da suka kira shi fanadahu fazanna anna rahmatan adraktahu sai tsammanin kamar tausayin sa ya kawo masu fa ajabuhu sai ya amsa musu fa araju sai suka dawo sai suka dauko ni kinkime man duki suka jefa a ciki suna jefawa domin ya je karasa shi a cikin rijiya arsalallahu jibril yu'annisuhu sai Allah ya turo mala'ika jibril domin ya lallashe shi wai bashiruhu bil khuruj yace kai hakuri Yusuf zaka fita ba zaka dawoma a rijiyar ba qalbun abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi yake cewa summa innahum zabahu asakla iska samu wani irin rago irin koshashen ragon iska yanka shi waja'alu damuha al-khamis yusuf sai suka samu rigar da suka kwaɓe masa sai suka zuba jinin wannan dabbar da suka yanka sai suka taho da ita domin su faɗa wa mahaifinsu cewa ai ga abin da ya faru ga shi wani abu ya cinye shi an fahimta daga nan mai faru
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Allah ta lake cewa ja'u abahu ga sunan sun dawo sun yi duk abin da suka yi mitin a kansa a jefa shi a rijiya a yi waye a yi waye an yi ga sunan sun dawo gida suna dawowa ja'u abahu ya suka samu mahaifinsu isha'an can lokacin isha'i dare ya fara shiga yabakun suna ta kuka suna ta kuka wayo dan uwanmu kaza kaza kaza suna ta kururuwar kuka da suke kuka suke cewa ya abana ya babanmu inna zahabna nastabiqu mu mun tafi muna tsere muna tsera wannan guje-guje haka wane riga wane wane riga wane mun tafi wa tarakana yusuf inda mata'ina ai inda thiyabana mun tafi mun bar yusuf a wajen kayan mun ce mana gadi fa akalahu ziba kawai muna can muna guje-gujen mu sai kirkeci sai zagayo sai cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiki baba mun san ma dai ba za ka yadda da mu ba ko da ma gaskiyar ne ke faɗa ba za ka yadda ba an gane ko da abin da muke faɗa ma gaskiyar ne wallahi baba yanda kake son Yusuf waɗannan mun san duk abin da muka faɗa ma wallahi ba za ka yadda ba dama sun samu rago yanda ake faɗa sun yanka shi suka yayyafa jini a riga jini a rigar a rigar da suka kwaɓewa annabi Yusuf alaihi salam daga nan ne ba wajen وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Allah ya ce wa ja'u ala qamisi bi damin kadhib he suka zo da rigar a tattare da rigar akwai wani jini da ba na gaske bane domin sun ce jinin Yusuf ne kuma jinin ba na Yusuf bane malaman tafsiri suna cewa Allah ya ambaci bi damin kadhib li annahu lam yakun damu Yusuf alaihi salam domin jinin ba na Yusuf bane kuma sun ce nasa ne a gane ko latkul khamisa bi dam ke suka cakuɗa wannan riga da jini amma wallon shi ƙuhu amma ba su kinketa rigan ba ana ɗaga rigan lafiyar ta ƙalin ko huda babu a jiki amma ga jini kuma an ce kura da ya cinye an fahimta sai mahaifin ya ce a'a sauwalan lakum an fuskum amra ku dai ranku ya ƙawata muku wani abu kawai amma abin da kuka faɗa ɗin ba haka ba kine zayyana lakum an fuskum amra a yaranku ya kawata muku wani abu ku dai kun yi wani abu ne amma abin da kuka faɗa ba daidai ba ne amma fa saburin jami malami suka ce saburin din nan kabar ne ana kaddara mubtada a bayansa fa amri saburin jami al'amari na shine zan je ne hakuri hakuri mai kyau zan hakura amma hakurin hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine musta'anu abin neman taimako alama ta sifona kan abin da kuke sifantawa Allah shi ne madafa shi ne madogara ki za a nemi taimakonsa a dukkan al'amura in su rikici ki ne sauwala lakum an fuskum amra fa sabarun jamil ay fa amri sabarun jamil au a fa'ala sabarun jamil zan aikata hakuri hakuri mai kyau Imam al-Bagawi yake cewa wa sabarul jamil idan an ce hakuri mai kyau alladhi la shakka wa fihi wala jaza' shine haƙorin da babu raki cikinsa kuma babu ƙorafi an bayyanta karku abu da mutum a baka haƙuri ka je ka haƙura amma wani abin ya tasa wallah ai kwanaki ma haka nace na haƙura to ka gane zama sabarun jamil ba sabarun jamil shine in ka ce ka haƙura to har abada magana ta wuce shine fa amri sabarun jamil zan ce ne haƙuri haƙuri mai kyau an fahimta wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shi ne abin neman taimako kan abin da kuke kawatawa kuke a ainihin siffanta shi da shi. Asta in billa ala sabar ko zan nemi taimakon Allah wajen da zo mai haƙuri. An fahimta? Zan nemi Allah ya taimake. An samu ruwa daga nan Aisha radiyallahu anha. An ce wannan tana da kyau ka dinga sata a cikin wuridinka na safe da na yamma. Wallahu almusta'anu ala ma tasifu. Musamman in kai babba ne ko jama'a suna kallon ka. Amma kai talaka ne ba ruwan kowa da kai ba sai ka yi ba amma an ka cika ido yana da kyau ga dinga sata a wuridi na safa da na yamma ruwa ya ce ingantacciyar rabin umil mu'min na aisha Allah ta'ala ya kare da ita wallahu lil musta'anu ala ma tasfu an fahimta wa fi qissa malaci yazo cikin qissa annahum ja'u bil dhi'b he suka je dan kokari suka kawo wata kura din ko kirkeci he suka taho da shi wa qalu suka ce hadha alladhi akalahu baba ai ga kirkecin da ya cinye Yusuf mun kamo shi ma mazo da shi gashi qala lahu yaqub sai annabi yaqub alaihi salam ya ce da shi ya zaid ya kai karke ci anta akhala waladi wa saram wa samaratu ali kai ne ka cinye dana wanda iya cikin abin da zuciyata take kauna a ranta kai ne ka cinye mishi mahaifin ya tambayi kura malik cewa sai Allah ya bashi damar magana shi kura faqali ce tallahi ma ra'aytu wajhu ibnika wallahi ni ban taba ganin fuskar danka ba tun da nake an fahimta ban taba ganin shi ba qala kaifa waqa'at bi ardika al'an to yaya ka zo wannan kasar kai kana can wata kasa daban kana kasar misir me kawo kana tunda su suna palestine abin da ya faru kuma can misra abin ya faru me kawo kana kala sai ya ce ji itu li silatu qarab na zo ne domin na sadar da yan uwantaka ina da yan uwa ina da kamun ziyara ashe dabba ma tana ziyara domin ziyara abin alkhairi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani bawan Allah ya fito zai kai wa wani dan uwansa ziyara sai Allah ta'ala ya turo mala'ika ya ce ga wani bawa na can iya tafiya ka je ka tare shi ka tambaye shi duk amsar da ya baka ka ce ni na masa albira da aljanna mala'ikan yi je samu wannan bawan Allah ya ce ya abdullah aina tawajjata bawan Allah ina za ka je sai ce oidul karya sai ya nuna wani gari ya ce wancan gari zan je sai ce me wata bukata ce za ta kai ka sai ce wajen wani dan uwa na zan je me za ka kai masa ya ce zan kai mai ziyara sai shi akwai wani abu na duniya da kake sa ran zai baka zai ce wallahi ba na kai mai ziyara dan Allah dan sa da zumunci sai ce to ni wakilin Allah ne mala'ika ne Allah ya ce ya magama sai sanadiyar dan uwanka kana samun aljanna dan uwa ba abokin gaba ba ba abokin fada ba a kullum malamai suna cewa dan uwan nan ba in ta je ta dawo ta je ta dawo zai iya gadar ka zaka iya gadarsa a yau a ce Allah ya hore ma 'ya'yanka mata ne duka idan ka mutu ɗan uwanka sai ya ci gadon matuƙar babanku baya an fahimta ko kuma Allah ya haɗa ma 'ya'yan maza da mata to tun kana da rai duk Allah ya ɗauke mazajen duka ba ɗanka namiji da ya sauro a duniya ko babanka baya duniya ɗan uwanka da kuke shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ci gadon ko ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ne sai ya ci gadon an fahimta to ashe kaga dan uwa ba abokin rigima ba dan uwa abokin shawara ne abokin tattaunawa ne abokin ciyar da al'umma gaba ne duk abin da shi dan yazo ya gifta da shi ku yi kokarin zama dattawa ma ku danne ku jure ku ga alkairan sun fi batancin yawa alkairan da zai haifar sulhun da haƙurin da yaƙiyar sai ya fi fitinar alkairi alkairan suna da yawa ba za su girgu ba an fahimci wannan ɗan uwa malamai suna cewa Allah ta'ala ya kulle ukuwa ne da gari duk wanda aka cewa da ɗan uwanka ne to Allah ne kaddar haka kuma har abadan lillahi wannan abun iya na a rubuta ruwa ba yanda zai a goge a cikin wani ya fita daga layin ɗan uwanka ba zai yi ba haka Allah ya tsara ni yau makalaka sama wata ba tun ran da Allah ya halicci sama da ƙasa saboda da Allah a dinga kai zuciya nesa musamman wa'ansu yan uwan zaga abin mamaki mata ne suke hada su rigima matar wani da matar wani ya ta hada su rigima ke ya zama toye ku masu hankali ku jagororin ke ya zama to mata sun hada ku rigima ce ko magana ba ko matan nan zaka iya rabuwa da su amma dan uwanka baka isa ka rabu da shi an fahimci wannan to wannan kissa ce kamar da malam Bagwi yake kawo littafinsa cewa ya ce ya zo domin ya sada zumunta fasada fari haƙula suka zuwa nan suka farauce da kusa kama ne suka kama ne suka rike ne suka farauce ne suka zo nan da ni kanga wannan kisar idan ta inganta akwai mu'ujiza ta annabi domin annabi iya da dama yi magana da dabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ummu salama take faɗa wata rana iya bangaranta a gidan an wani ma wani mafarauci ya farauto barewa ya goyo ta a bayansa sun zo za su wuce ta bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulullah ka cece ni ya rasulullah ka agaje ni ummi salama ta ce wallahi muna tare da manzon Allah ne barewa tana fadar wannan magana sai manzon Allah ya fito daga gida da ya fito sai ya kira wannan mafarautin da ya kirawo shi da barewa a wuyansa ya ce kai bawan Allah ina ka samu wannan barewa sai ce ya rasu lawala farautar ta ne a jeji ya ce to da Allah ina neman alfarma ka sauke ta zami magana da ita ya ce za ta gudu ba ya ce labar ta bayan da za ta ya sauke ta ya ce barewa me matsala kiki ce ce ciki ya ce ya rasu lawala wallahi ni ina da 'ya'ya ƙanana na fito nema musu abinci ne kawai ne kamar saboda ka nema min alfarma ya sake ni na je na ciyar da su na ba su abinci sai mu yi sallama da su dawo sai mazala ya ce to ina nema mata alfarma ka sake ta za ta je ta dawo sai ce ba za ta dawo ba sai ce wallahi za ta dawo ji manzon Allah ce za ta dawo wannan maharbi ya tsaya a kusa da manzon Allah ya sake ta ta tafi ta dau mintuna da yawa can ko sai gabari wata dawo da shi ya rasula na dawo na je na ci da su mun yi ban kwana da su yanzu na da ya kama ne kai da duk inda zai kai ya ce to ga kayan ganin ga maka ya ce ni kuma ai ba dan banza ba ne idan zan ce da ita kuma a wallahi na haƙura ni ma na sallame ta kuma da ni ba musulmi ba ne amma na musulunta na gane kai yanzu manzon Allah ne wallahi na na na yarda na amince kai manzon Allah to annabawa suna da mu'ujiza za su iya magana da dabbobi ga annabi Sulaiman Allah ta'ala ya ya kore masa jin magana dabbobi iya magana da dabbobi annabi Sulaiman har ma sun yi magana da tururuwa har ma sun yi magana da alhuda huda duk qur'ani ya ba mu wannan labar to annaba suna da mu'jiza irin wanda ba ga magari dan adam yake samun wannan ba to annabi ya kuma tambaye wannan kure yace gashi gashi gashi gashi abin da ba amma inda shine Allah ta'ala yake cewa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman agaji kan abin da suke siffanta shi da shi sun zo wajen shi annabi yaƙub da wannan riga da suka cakuɗa ta da jini sannan kuma ya nemi agajin Allah ya ce ya yi haƙuri daga nan ne ba.
وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
To an gama da wancan faifai ɗin. An je ba shi a rijiya sun zo sun ba da rikod ga babansu an ce kaza an ce kaza. Ya ce kuma na haƙur na barwa Allah. Daga nan wannan magana ta tsaya daga nake. Daga nan me ya faru a gaba? Iya cikin rijiyar nan annabi Yusuf alaihi salam an ce a wajen kwana uku a cikin rijiya. kamar yadda yake karanta wata kisa cewa akwai ɗaya daga cikin su ne babban iya zuwa sai ya kawo annabi Yusuf abinci ya ji ba masa abinci idan ya dauka ya ci ci ya ji labarin motsin sai ya kuma gida sai da ya kwana uku yayi to da aka ta faru wa ja'at sayyarat sai ga wa'ansu fataki haka masu safara ta kafa da dabbobi an ce musu sayyara jam'u al-musafirin jam'i ne na matafiya suna zuwa fa'arsal wari da hu ya suka samu wani alwari shi ne mutumin da yake mu'amala da ruwa kowanne ya san inda ake samun labarin ruwa imam al-bagawai ya kawo sunan wani ya ce shi ne malik bin zara ya suka tura suka ce mu baƙi ne ana muna suka nemo mana ruwa ita wacce rijiya da aka jefa na yusuf a cikinta an ce da ruwanta baya shawuwa ma kwata-kwata ruwan zartsi ne ce amma jefashin da aka yi sai Allah ya gyara ruwan ya maida shi ruwa mai dadi fa arsalu waridahum suka aika wancan alwari din ya je nemo musu ruwa fa adala dalwahu da ya je sai jefa gugarsa a cikin rijiyar ya ji yaya da ruwan da zai musu zai kirawo su ko zai kai musu su iya jefa wannan guga sai annabi yusuf alaihi salam sai ya rike guga iya jawowa zatansa ruwa zai jawo a shi annabi yusuf zai jawo daga cikin rijiya iya jawa ya zo bakin gaba da zai fita wannan guga ya suka yi ido hudu da annabi yusuf alaihissalam ganin annabi yusuf irin kyan da allah ya bashi domin mazala ya ce a taitahu shattarul hasan ko shattarul husun annabi yusuf allah ta'ala ya bashi rabin kyau duk abin da gani mai kyau a duniya to rabinsa iyagun annabi su alaihi salam domin irin halittar da Allah ya masa da kyau da Allah ta'ala ya bashi an fahimta to iya ganin annabi Yusuf sai kwarjinin annabi yusuf ya kama shi ƙala sai ce ya bushira ya farin ciki na ko kuma a'a wasu malaman suka ce a wani mai suna bashir ya ce ya bushira ma'ana ya bashir zo wani ɗan uwansa ne ya ce haza gulam ai wannan wani yaro ne a cikin rijiya muka samu shi mun je jawo ruwa kuma sai ga mutum ko kuma ya bushira ya farin ciki na ya albishir dina yau na yi babban kamu na yi samuwa mai kyau shi ne na ja wani yaro mai kyau ga shi nan na jawo ki na yi sanadi ya samu ki daga rijiya wa asaruhu bida'a amma sai cike koyi magana domin in an ji labarin za a iya zuwa kwaci annabi su alaihi salam duk wanda ya ji labarin annabi yusuf ko ya ganshi ba za a bar shi a gunsu ba domin irin daraja da kima da Allah ta ya masa suka ɓoye shi wallahu almusta'anu ala wallahu alimun bima yaf'alu Allah ya ce amma shi masa ne kan da abin da suka aikata sun ɓoye shi suka mai da shi haja kadara suka ce ai bawa ne kawai suka ɗauke shi har ma za su je su sai da shi amma suna ɓoɓɓoye maganar kar aiki domin in an jin za a bi diddigi a gane ba bawa ba ne an fahimta daga nan bai faru
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Allah ya ce wa sharahu bi thamanin baqs akwai ruwaya daga Imam Dahab da hidi Imam Mujahid suke cewa samanin baqsin shine samanin haram suka sai da shi da wani kudi na haram domin haramun ne a sai da ɗa an fahimta duk wanda ya kama ɗa ya sai da hito kudin haram zai ci to annabi Yusuf ba bawa bane ɗa ne yasa ya ce wa sharahu bi thamanin baqsin sai suka fassara samanin baksin shine da malul haram wannan fassarar da ce da shi da ɗaya daga cikin malaman tafsiri amma ikrima da hayyan ikrima bin abi jahal da muqatil bin hayyan suka ce samanin baksin shine ai samanin naksi wani kuɗi haka wanda bai kai ya kawo ba sun sai da shi a farashin da ya fi wannan farashin an fahimta shine washarahu bi samanin baksin sai fassara samanin baksin da darahim ma'aduna wa'ansu 'yan dirhamomi ƙididdigaggu ba ma zinariya ba haka dirhami ƙasa da zinari da zinari wajen daraja suka sai da shi a farashi a ƙasan farashi na ƙasa-ƙasa domin su ne so suke kawai su rabu da shi duk abin da suka samu so suke su rabu da shi kawai domin sosai in aka ji maganar yana gunsu to ba yanda za a yi a bar annabi yusuf alayhi salam a suka ɓaɓɓoye magana suka sai da shi da farashi ɗan ƙanƙani shi ne wa sharahu bi samanin baksin ai ba ugu min hum bi samanin baksin naqis suka sai da shi da wani ta da wani farashi farashi na ƙasa ƙasa suka yi sai da shi araha shi ne da rahima ma'aduda duna 20 ai dirhamin ma da ƙasa da 20 yake li'annahum fi zalika zaman kanu yazinuna ma kana aqall min 40 dirham malai ke cewa a lokacin bawa dukkan kastinsa ana sai da shi kamar dirhami arba'in mara daraja ma bawa wanda aka tsinto aka kawo ko aka ribato shi abun yaki amma annabi yusuf suna son su koye ne suka sai da shi haka wa ya akuzunahu addan wa yazanuna ma balaga hawa uqiya wa kanu fihi min sahili ai wannan matafiya da suka jawo annabi yusuf cikin rijiya suke koye abu az-zuhudu shine koyewa suna koyi abin ba sa so wa asalihu zahada ay qillatu ragba ko kuma sun nuna ba sa so suna da karancin kwadayi a cikin shi suka sai da shi da wannan farashin a garin Misra sun zo kasuwar garin Misra sai suka sai da shi amma suna kokoyewa haka domin sun san duk inda aka ji labarin Yusuf din ba za a bar shi a gunsu ba ba mamaki ma a kama su kuma a tuhi musu daga nan ne ba وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون annabi yusuf alaihi salam an sai da shi matsayin bawa kuma sai ya yi dace cikin hikimar allah sai aka sai a gidan fadar garin a gidan mai mulkin garin sai aka sai annabi yusuf aka yi shi wakalar laji tarahu min misir wannan da ya sai annabi yusuf a ƙasar misra wa huwa ibtifir au ibtifir al-aziz allazi kana ala kaza'il misr kamar ka ce shi ne minista na finance a ƙasar misira duk taskar arzikin ƙasar misira ƙarƙashinsa suke wakalar malik yau mai izin ismuhu rayyan bin walid al'umailiki to shi ne sarkin misira a wancan lokaci an fahimta wannan kuma ta ibini kasir ya kawo wannan suna a cikin tafsirin shi wakana amana biyu ana kai annabi yusuf gidan a matsayin bawa sai ji ya gamsu da shi ya aminta da shi kawai kasan shi mutumin kirki wani lokacin gani ɗaya za ka masa kaso ka haɗa alaƙa da shi domin ƙa'idar al'arwaru junudun mujannada su rayuka kamar wata runduna ce wanda Allah yake haɗa su da kansa za a ga mutum wani sun yi mu'amala sai ka ji kana ƙaunarsa kawai to rayukan ku tun a sama Allah ya haɗa wannan abota an fahimta to iya ganinsa sai ya aminta da shi ya gane wannan wannan mutumin kirki ne ya aminta da shi annabi yusuf alaihi salam da ya aminta da annabi yusuf alaihi salam shi wannan bawan Allah sai yake cewa matarsa wa qala limra'atihi sai ya fada wa matarsa yace akrimi maswahu ainihin a ki girmama masaukinsa ya fada wa matarsa wanda ake ce mata zuraika ana faɗa mata wannan suna amma malaman tafsiri suna cewa wannan sunan duka iya cikin isra'iliyat iya cikin suna isra'iliyat domin ba a samu hadisi ko nassi na aya da ya tabbatar da wannan sunan ba amma ana ce mata zulaika wanda ake ce mata zulai da hausa ko amma sunan da larabci zulaika haka yi zo duka a galibiyar littafan tafsiri sai ya ce da ita akirimi masuwa ki girmama masaukinsa ai makamahu indana ki girmama masaukinsa a gare mu an fahimta domin ni na ɗauke shi mutumin kirki ki girmama shi wajen masauki wajen abinci an gane ko wajen abinci da sauransu ki girmama shi shine akrimi masau ki girmama masaukinsa domin shi mai masauki ne a gare mu an fahimta masaukinsa iya da matsayi a gare mu ki giro masaukinsa ya faɗa wa matarsa wannan asa ya kusanta an yanfa'ana ya kusanta ya amfanar da mu shi din kuma ya amfanar da su din a wadda takirahu walada ko kuma mu rike shi da kawai mu mai da shi da ba bawa bane ya zama da wa kana al-aziz hasuran malati ta shi a lokacin wancan mai mulki hasur ne baya baya haihuwa ko kuma la ya ati annisa kwata kwata kwata ma baya sha'awar mata ma qudratihi ala zalika aw aqiman ko kuma a baya haihuwa wa kazalika haka nan Allah yake cewa kama najaynahu min al-qatl wal jub kamar yadda muka tsayar da annabi Yusuf alaihi salam daga kisa ko muka tsamo shi daga rijiya wa atafna alaihi qalbul aziz muka sa zuciyar wancan bawan Allah take kaunarsa sai Allah ya ce makanna Yusuf fil ardh ai sai muka ba annabi yusuf dama har ya zama to mai fada a jihar kasar misira makanna yusuf fil ard muka bashi matsayi muka bashi damar fada a ji a kasar misira hatta balaga ma balaga har ya kai matsayin da ya kai wani nu'allimahu wani ƙarin baiwa da muka yi masa in ji Allah sai muka sanar da shi min tawilil ahadith muka sanar da shi fassarar mafarki ta'abiriha shine fassara mafarki afun alal muqaddar muta'allaq makkanna lil makkinahu wal wawu za'ida wallahu ghalibun ala amri Allah yace shine ghalib mai cin nasara ko mai rinjaye cikin al'amarinsa wala yujizuhu shay'un ba wani abu da yake gagari Allah babu shi walakin aksaran nasi la ya'lamu amma da yawa daga cikin mutane ba san Allah shine mai iko ba fa asha yusuf mukarraman fi baitul aziz sai annabi yusuf alaihi salam ya rayu ana mai kimama shi iya mai matsayi iya da kurjini da daraja ya rayu a gidan wannan mai mulkin kasar misr an fahimta Allah ya rufe wannan ayar cewa wallahu ghalibun ala amri Allah shine yake da rinjaye a dukkan al'amari kun ga farko an yi mitin a kashe shi Allah bai da ba aka zo plan B a jefa shi a rijiya kuma rijiyar ma an ci irin tsohuwar rijiyar nan shi ma Allah ya tsare yi bai cutu ba aka jawo shi wanda ya jawo shi da, ya tsorata ya sake sakarsa sai ya koma rike ya sake samun wani rauni da la'adi to amma Allah ya amintar da mai jawo shi bai tsorata ba ya fito da misalin alim aka sake zuwa aka sai da shi a matsayin bawa Allah ya kaddara ba a kai shi gunda zai sha wahala ba gunda zai bauta ba sai Allah ya kaddara rayuwarsa a gidan sarkin gari an fahimta shine Allah ya rufe wallahu ghalibun ala amri duk abin da Allah ya so ba wanda ya sai hana shi ba ruwa. An fahimta? Yanda waɗancan ba su samu nasara kan annabi Yusuf ba, ko target ɗinsu kansa bai cika ba, to haka wallahi duk abin da Allah ya so ba wanda ya sai hana shi ba ruwa. Wannan shi ne darasin da malamai suke fitowa a ƙarshen wannan aya. Wallahu ghalibun ala amri. Allah shi ne mai rinjaye akan al'amuransa akan kowa. Kuma haka tarihi ya nuna cewa sahabi zaid bin al-harisa Allah ya kare da shi shi ma ya rayu a matsayin bawa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ana rigima irin ta jahiliya irin fadan nan na farkarfi da kabilanci a kai farmaki garin su zaid bin al-harisa da aka yi farmaki aka fi karfin su aka kakkama na kamawa aka kebe musu dukiya sai aka hado haddashi zaidu a ciki suka zo garin maka suka sai da shi wani ikon Allah a lokacin na na Khadija ta aika sai wata bawa dan tura kasuwa sai wata bawa sai aka yi dace an ka Zaidu sai aka sayar mata da shi sai Zaidu aka kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Khadija ta siyo shi sai take cewa manzon Allah wannan bawan dama na siyo ne domin na ma kyautar sa ba wata bukata da zai amma na ba kai zai ma yaro ko ya ci gaba da ma hidima ya rasu to mahaifan Zaid bin al-Harisa ya suke bincike cewa ɗansu ba bawa ba ne an kamo shi kamo na fin ƙarfi ya suke bin diddigin ina labarin suke ya suka ji labarin ai iya gari maka an sai da shi a gari maka ya suka biyo sawu suke bincike har gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun zo akwai wani bawa da aka kawo gidan aka siyar ya suka faɗa manzan Allah cewa nan ba bawa bane dan mu ne zuwa aka yi garin mu aka fi ƙarfi ma aka kamo shi a matsayin bursanan yake amma da ne yanzu ku faɗi abin da kuka sai shi a matsayin bawa za mu linka muku ba ku kudin mu kuma ku ba mu dan mu mu tafi da shi manzo ce wannan ce bukatar ku suka ce da ba matsala ba ne ba matsala sai ce a kirawo Zaidu a gida aka kirawo Zaidu bin al-Haris sai ce ka san waɗannan da suka zo suka ce manzo Allah na san su wannan babana ne misali wannan kawuna ne wannan waye ne duk ya nuna ya san su sai manzo Allah ce to sun zo su tafi da kai gida sai ce wala manzala ba inda zan ji ba zan bi su ba ka ce babanka ne ya ce eh babana ne ya ce amma wala ba zan bi su ba ni ana zan zama su ma da suka ji haka suka ce wala sun sallama sun san zaman da yake a nan tun da ya ce ya zaɓi nan to wallahi har zuciya su ma sun sallama sun barci duk lokacin da Allah ya kasa baka za su iya kama yi ziyara amma wallahi sun sallama yi zaman su ba wani abu Allah ya taimaka to zaidu shine ya zama abin da ya zama har manzan Allah ya aura masa wata daga cikin ƙurayshawa kai hasali ma hasali domin albarkar gidan annabi Muhammadu da ya samu shi kadai ne sahabin da Allah ya kama sunansa Qur'ani sunansa dai sunan yanka inji malam Bahaushe to sunan Zaidu ne kadai ya tabbata cikin sunan sa bai Qur'ani sai dai kinaya ko damiri ko abin da ya kama da wannan amma falan ma qaza zaitun a gane ko sai Allah ya kama sunansa karara shi kadai ne sabon da Allah ya kama sunansa Qur'ani ku ga albarkar gidan manzon Allah ya samu sallallahu alaihi wasallam an fahimta to daga nan a annabi yusuf alaihi salam sai a, Allah ta'ala ke cewa wallahu ghalibun ala amri Allah shine mai rinjaye kan dukkan wani al'amari walakin na aksaran nas la ya'lamun amma mutane da yawa ba san wannan ba daga nan me faru ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah ta'ala ke cewa walamma balaga ashuddahu a lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya kai shekarun jin karfinsa shekarun ganiyarsa karfinsa ya cika sai malik ke cewa wa huwa salasuna sana shine shekaru 30 aw sala aw salasan wa salasun ko shekaru 33 wa ashaddu jamu shidda ay ashaddu ay ar-rabtu ala shay wal aqdu alai a lokacin annabi Yusuf ya kai ya zama komai ƙarfinsa ya cika gangan jikinsa ya yi ƙarfi hankalinsa ya kammala da ya kai wannan matsayin imamun ragibul asfahani yake cewa wa fihi tanbihun a cikin wannan aya akwai faɗakarwa annal insani iza balaga hazal qadr idan dan adam ya kai wannan matsayin a shekaru ya takawwa khalqahu to halittarsa da Allah ya masa tana zama mai ƙarfi ƙarfinta ya cika allazi huwa alaihi wanda Allah ya halicce shi akanta fala yakadu fala yakadu yazalu kuma ba wani abu da zai iya kubuce masa a lokacin inda ya kai wannan matsayin to duk halittarsa ta cika abin da malai yake nufi anan shine duk mutumin da ya kai shekaru 33 ya doshi arba'in. to babu shakka ƙarfin jikinsa ya cika ana sare hankalinsa ya cika to ya kamata kuma ya sai shi kowai dukkan wani al'amari na shashanci da na yarinta da al'amari na Allah wani bai dace a sami shaci domin Allah ya raya shi ya kai shi wani matsayi da ake tunanin hankalinsa ya cika ƙarfin jikinsa ya cika amma yanzu abin mamaki za a ga mutum sama da shekara arba'in ko arba'in da biyar amma iyaye wani abin da ɗan shekara goma sha biyar mai hankali ma ba zai shi an fahimta to lallai ilalla duk inda ɗan adam shekarunsu suka ja to ana sa ran hankalinsa da ƙimarsa da mutuncinsa da kaza da kaza na sana alkhairi ya ƙaru kuma ya nesantar da kansa daga dukkan wani abin zai domin hankalinsa ya cika ya sa ma ƙa'ida ta Allah a galabiya annabawa in ba kamar annabi Yahaya da annabi Yusuf ba duk sai sun kai wancan matsayin Allah ke ba su annabta sai sun kai matsayin su hankalin su ya je karfin su ya cika hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya kai shekaru 40 a duniya aka bashi annabci shi kuma annabi Yusuf ya kai shekara 33 shine falam walam ma balaga ashuddu lokacin da ya kai wancan ganiya ta karfi hankalin su ya cika atainahu hukman wa ilma sai muka bashi annabta ko muka bashi ilimi shine fiqhan fid din bayan ga annabta kuma ga fahimtar addini qabl an yub'asa rasulan tun kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo wa kazalika hakanan inji Allah kama jazainahu kamar yanda muka sakan yawa annabi Yusuf najzil muhsinina hakanan muke sakan yawa dukkan wani mai kyautatawa idan ka kyautata abu tsakaninka ga Allah ka kyautata mu'amala da yan uwanka to duk abin da kai na alkhairi Allah zai linka mashi an fahimta shine najzil muhsinin yadda muka yi wa annabi yusuf ta goma shi ƙarshensa ya zama mai kyau muka tsallakar da shi daga kaidi bayan kaidi to dukkan wani mai kyautatawa in ji allah haka nan zami masa irin na yusuf a rai ashe in kana son kariya abun allah ya zamto zuciyarka ba ta da ƙudiri mummuna a kan kuwa karka ce allah ya baka domin ka mai da martani wannan ba halin manya ba ne yasa malam malam Amir Ibrahim Daurawa Allah ta'ala ya kara mai lafiya yake cewa ai in ka ji mutum iya cewa sai na rama sai na rama ko Allah ya bani sai wani sai sun gane kuskuren su ya shi karamin mutum ne ai shi babban mutum bahi da lokacin ramuwa ai a kullun lokacin sa na alkhairi ne annabi Yusuf duk abin da aka masa daga wannan bayan wannan kowai ge baya baya yi domin ya san Allah ne ya kare shi Allah ne ya kai shi wannan matsayin ba san dan adam bane ba to sai Allah ke cewa ba ma shi Yusuf din ba kowaye in dai kana da imani ka dinga kwatanta abin da Yusuf alaihi salam yayi to kai ma kwatan kwatin irin wannan sakamakon Allah zai ma shine wa kazalika najzil muhsinin li'annahu ali anfusihim wal ihsanu as-sabr a ala nawa'i bale ce daga cikin ihsani shine kai hakuri akan jarabawa kama sabar Yusuf alaihi salam kamar yadda annabi Yusuf ya hakuri akan jarabawa ka zama to mai niyya ta alkhairi ka zama to mai kudiri mai kyau mai aiki mai kyau sun ma yazdira anhu halata sarra wa darra sannan ka zama to halinka mai kikke ne akan lokacin wadata da talauci kar ya zama to wadata ta saka dagawa ta saka rashin arziki ta saka cin mutunci duk wannan bai halatta ba har in kana so Allah ya ci gaba da baka kariya ya ci gaba da baka taimako ya ci gaba ya ci gaba da dafa ma to ya zama to kana haƙuri a al'afu amman zalama ya zamto amma ba daidai ba an zalunci kai afuwa wal iqaw amman harama ya zamto kana an hana kai kuma Allah ya baka ka baya kuma ya zamto wasilatu man qata ya zamto wanda yake ma yace ba shi ba kai kai kuma ka ce eh kai da shi ya yake baya zuwa ma baya buga ma waya baya shiga harkar ka kai in ka ji labarin alkhairi ya same je ka mai maka to wallahi duk wanda ya dau wannan harkar to har abada Allah iya cikin dafa su masa taimakonsa ka yi haƙuri a kan dukkan wata jarrabawa har in Allah ya ɗaga ka a kan mutum to duk abin da ya ma a ƙasan ka kara kalle shi wani ayyamin kaza ba ni ba shi ba zan ƙara masa magana ba to kana so kai ma Allah ya ragu ma darajar ka har ma da tijjani burutun Allah ya ƙara masa lafiya yake cewa wanda kake cewa ba kai ba shi din ba ruwanka da shi idan ka kirga dubu goma ka bashi ba zai karba ba in dai har ya sa hannu ya karba ka gama da shi ai gafi shi ka fi yi matsayi ka fi daraja bai dace ka bar shi a zuciyarka ba abin da zai yi ma duk mu dau wannan halin da yafi halin manya ne hali ne na masu karamci kuma duk wanda ya siffanta da wannan to ya hau turba mai kyau kuma Allah ta'ala zai tafa masa zai taimake shi kuma Allah ta'ala zai ga cin al'amarin an fahimta to mun zo karshen wannan faifai faifai na gaba shine jarrabawa fi girma da annabi yusuf alayhi salam ya shiga shine matar wannan sarkin tana son sa ta bibi shi an fahimta wannan nema da ta masa da kuma dukkan abin da ya faru da sarƙaƙiyar da ya fita daga cikinta to dole za mu bata sai mako mai zuwa insha Allah domin a yanzu nan lokaci ya ci mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya kuma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin yan midiyar mu ko shugaba ma daga ciki Alhaji Abubakar Muhammad to mahaifin shi ya fama da rashin lafiya to muna neman yan uwa sashi addu'an Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadonsa Allah ya saka fara yake yi batu abin da suke wajen hidima da kula da shi kuma Allah ta'ala ya musa kai da aljanna akwai ɗaya ma daga cikin ma'abota wannan majalisi Alhaji Barara Bashiru shi ma ji ake ban labari an kwanta da shi a asibiti ba shi da lafiya shi ma muna masa addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sanya kafara yake yi da dukkan yan uwan mu musulmai da suke da fama da larura ta jinya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'a ga dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suka zo wannan majalisi duk inda suka zo Allah ne da kuwa gidansa lafiya ladan da Allah yake rabawa a nan Allah ta'ala ya sada raba mu ciki Allah ta'ala ya ba mu ladan da ake son wajen karatun alkur'ani mai girma muna ƙarasa ƙasar mu cikin addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya wannan canji da aka samu na gwamnati a jiya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya alkhairi a hannun waɗanda suka zo Allah ta'ala ya ba su basira na gane matsalolin wannan ƙasa Allah ta'ala ya ba su ikon warware wannan matsaloli su kuma wanda za su tafi sun gama aikinsu Allah ya musu jagora duk inda suka dosa a wannan rayuwa Allah ya musu jagora abinda suka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da waɗannan sabbin shugabanni ya ba su basira da hikima ya sanya alkhairi a hannayensu ya Allah ka musu gamdakatar wajen dacewa da alkhairi waɗanda kuma Allah ya ba su ikon maimaita kujerunsu Allah ya musu jagora su ma Allah ya ganar da su kusakuransu su daina kuma Allah ya buɗe musu basira wajen gano alkhairi mana yi wa jihar mu addu'an Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya Allah ya ƙaro mana arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya da ƙaruwan arziki fitintinu da ake samu musamman agun matasa masu kwace da haurawa gidan mutane Allah ta'ala ya kama na ƙarshen wannan musiba idan masu shiriwa ne Allah ya shirye su idan kuma Allah ya sa ba masu shiriwa bane cikin ikonsa da kaddarawarsa Allah kai mana maganin sa ya Allah duk inda mugu yake Allah ka raba shi da nagari ya Allah duk inda mai cutarwa yake Allah karka ba shi iko akan wanda zai cuta ya Allah Allah ka damke hannayensu Allah ka toshe musu basirar cutar da al'umma da suke yi Allah ka mana ƙarshen wannan musiba ya rabbal alamin Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka ya rabbal alamin Allah dukkan bukatunmu Allah ka biya mana suna alkhairi duk abin da ya doso mu na shari Allah ka tsare mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya duk masu taimakon addini Allah ya taimake su a kusa ko a nesa a bayyana ko akwai Allah ka taimake su muna ƙara addu'a ga Allah ramma Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu namu na alkhairi duk masu taimako Allah ta'ala ya taimake su bawan Allah da yake kama na ruwa wannan majalisi a dukkan lokacin karatu Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya biya bukatunsu na alkhairi ya dafa masa ya cika masa burinsu na alkhairi a wannan rayuwa da bayan mutuwa Allah ta'ala ka taimaki masu taimakon addininka Allah ta'ala ka zamar da kafar masu yi wa addininka zagon ƙasa Allah ta'ala ka mana alkhairi ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka ga al'amuran bai Allah ka ga cikin al'amuran ka dakatar da mu akan alkhairi ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar akwai babban bakon mu malam Muhammad Rabi'u Harun komanda na Hizba wanda a matsayinsa a kullun yazo ya kamata a gabatar da shi ba dan ba a san shi ba domin irin mukami da kuma matsayi da rundunar da yake da kirke da ita wanda aikinsa kullum yi wa addinin musulunci hidima da gyara abin da ya baci da sulhu da dakile fitina wanda ta bayyana a cikin al'umma muna yi wa malam barka da zuwa da fatan alkhairi a kullum muka ganka muna ƙara jin daɗi hankalin mai na ƙara kwanciya kuma alaƙa tana ƙara ƙarfi kuma kullum muka ganka a wannan majalisi za mu sa rai da wa'ansu jawabai ko kalamai da ya zamto izina ne a wannan rayuwa ta mu faɗakarwa ce wanda a matsayin girman ofis ɗinka ya kamata hakan ta faru to malamin na masu fatan alkhairi idan da akwai wani saƙo to malam ya ce babu komai to muna masu fatan alkhairi Allah ya ba su kariya sun aikin su Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ta'ala dukkan mai nufin su da ba daidai ba Allah ya kawar musu da shi kuma alkhairin da suke kansu Allah ya tabbatar musu da shi da mu gaba ɗaya rabbal alamin akwai ƙungiyar mafarauta su ma suna aiko takarda game da atiya su addu'a aikin da suke na dakile barna da bugaye su masu sa addu'a Allah ya ba su kariya Allah ya kare su dukkan irin farmakin da ake kai musu karkashin alhaji rabi baushi Allah ta'ala ya ba su kariya ya musu jagora dukkan abin da ya fi karfin su Allah ta'ala ya musu jagora a kansa da ke tunu Allah ya ba su ikon dakilewa cikin abin da za su yi Allah kamar jagora Allah kamar ga mutukar اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته